وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم العربة شابي وقت الربيع الأول شكرا تدبو لها لدري حدود أربعين بيار الإجرية وندي داشي دا عشرين بقوي ga watan satumba shekara ta 2023 miladiya muna darasi na goma sha hudu a cikin karatun wannan littafi mai albarka zadul mustaqni wanda muna duyi wa sifatihi muna magana akan alwala farallan alwala da sifofin alwala da sunnonin alwala to ba mu gama ba lokaci ya kure mana idan yan uwa za su iya tuna muna can ciki inda ya ce wanni ya tu sharɗin ne tsaharatil ahdasi kulliha an ga wurin fayanwi raf alhadasi aw taharati lima la yubahu illa biha fa innawa ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا عدسه ارتفع يتي نية يتشرد يتي بسنة بتي sharadi ne na tsarkin hadasi duka gaba daya abinda ake nufi da da sharadi abinda idan ba a same shi ba in dai babu shi to babu ibadar duk abin da aka ce sharaɗi ne to yana zuwa ne kafin ingantuwar ibadar da za a ambata cewa sharaɗinta ne kaza sharaɗin sallah ne alwala kenan dole sai ka samar da alwala kai sallah ita sharaɗi sai an fara zuwansa sai a shige shi ibada sharaɗin karɓar aikin hajjinka ne ka yi da kuɗin halal ka nemi kuɗin halal ka je da shi sharaɗin yin sallar magariba ne in lokacin ta yayi sharaɗin sallar asubahi idan alfijir ya keto kaga sai ka samu wannan dole ne duk wanda ya tsallake sharaɗi to babu wannan ibadar gaba ɗaya to ita niyya na kautar da hadasi kari duk wani nau'i na kari in an ce kari abinda yake hana karbuwar alwalan akwai babban kari akwai karaman kari akwai janaba akwai fitsari kaga janaba babban kari ne wanda shi ba a ma yin ibada sai an yi wanka akwai tusa kari ne rashin alwala kari ne me kari ya karya alwala idan akwai shi ba alwala to wajen cire wannan karin sai ka yi niyya jumhurin malamai sun tafi akan cewa duk wani aikin ibadan da mutum ya zo yi shi ba tare da niyya ba to ba a ma karbansa kuma babu lada yanzu misali mutum akwai janaba a jikin shi kaga ya kamata yi wanka kawai sai je ba da niyya ba kurin ya je shiga swimming pool ko ya shiga kududdufi kawai yi bandan-bandan ɗinsa ya wanka ya fito ko kuma kawai ya ce matarsa ta zuba mai ruwa a bokiti ba fa da niyyar yi jana ba kawai ya wankansa na sabulinsa kawai ya wanke jikinsa ya tafi to ba zai lissafa wannan wankan a matsayin wankan shari'a ba don bai masa niyya ba kuma da ya je shiga kududdufi ya yi wanka ya je fito ai bai yi niyyar cewa ya shiga ne da niyyar ya kawar da janabar da take jikin shi ba mutumin da ya zo ana yin sallah haka kurin ba da niyyar yin sallar ba kawai zuwa ya ya ɓuya kawai allahu akbar ya shiga ba niyya watakila ma ba alwala to in dai mutum bai niyyar abu wai to Allah bai zai karba aikin shi ba kuma babu malada a kai wa niyyatu shartun li taharatil ahdasi kulliha ita alwala ibada ce wal ibadatu la tasihu illa bi niyya tunda alwala ibada ne to ibada ko bata inganta sai an yi niyya alwala ibada ne sallah ibada ne azumi ibada ne hajji ibada ne sadaka ibada ne to ibada bata bata ingantuwa sai da niyya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa hadisi bukhari da muslim daka al ibadat kullaha la tasihu illa binniyya barin da tafasa muku bakin ku gani ai yanzu kun san alwala dai zai mana bayanin sifar alwala yau a aikace to da wani zai zo ya ɗebo ruwa ko ya shiga banɗaki ko ya buɗe famfo ya yi exactly irin alwala kawai ya yi yawo wanke gaɓaɓɓun gaba ɗaya amma tunda ma mun saba da alwala ga ko ƙura ta taɓa mu ko wani abu ya taɓa mu mun shiga banɗaki za mu wanke gaɓanmu ko aikin gini kai sai ga kamar alwala kake ka wanke nan ka wanke nan in dai baka yi da niyyar alwala cewa kake yi ba to ba a yin ibada da wannan kayi ne don neman sanyi ko kayi don tsafta ko kuma wani ya zo yana koya wani alwala shi bai da alwala to amma da ya zo ya yi ta ne da niyyar ya koya wani ba wai da niyyar ya yi alwala ya yi ibada ba ita ma ba ta yi ba ai a lokacin mai niyyarka ka nuna wa wani ana so a nuna ma ko kayi din iri ɗaya da yadda ake in dai babu niyan nan to babu sai zo koya wani alwala ya tashi da aka zo a yi sallah ka ce ai kai ba sai kayi alwala ba kai da dazu ka koya wani a'a ai ban yi ta da niyyar zan yi alwala zan yi sallar azhar ko magariba ba da ka ce ka sake alwala lokacin da ya zo yin alwalar ai ba yayi ne da niyyar raf'ul hadasi ba ba yayi da niyyar ya dauke kari ba ne yayi da niyyar ya koya wannan ne to ita kuma alwalar ibada a lokacin da kake yin ta kana yin ta da kullu niyyar kana kawar da kazanta kana karwar da abin da ya hana kai sallah wato a wannan yanayi abu na gaba niyya a zuciya ake yin ta wa niyyatu mahallu halqalb bai halatta ba lafazi da niyya mutum ya bude baki ce nawaitu alwudu'a nawaitu as-salata nawaitu kaza wannan dan koyawa mutane ne ake fada amma in mutum ya zo yin ibada bayan talaffuz bin niyya nawaitu an atawadda'a nawaitu an usalli nawaitu an atufa nawaitu an af'ala na furci da niyya lafazi da niyya amru ne mubtada abu ne na bid'a sabo ne duk wanda ya bude baki lafazin niyya to ya zo da bid'a saboda ita niyya a zuciya ake yin ta wallahu ya'lamu wa fil qulubi kaga mutum ya zo sallah an daga hannu haka haraka haraka haraka ba za ka suna yi Allahumma inni nawaitu salatuka wa hadda wani wai iktida'an bil imami faradun farilla ne Allahu akbar hadda wai faradun farilla ne bid'a kuskure laifi ne duk wanda kaga ya zo sallah har ya daga hannu yana haka yana wani maganganu yana haka a'a na muku bayani dama idan an zo sallah Allahu akbar kawai ka daga Allahu akbar abinda ake bukata lokacin da kake cewa Allahu akbar kana cino Allah mai girma kuma a ranka kana jin cewa yanzu kuma garba zan yi Allahu akbar Allah mai girma yanzu a to me zaka yi isha'i zaka yi daman tun da ka zo masallaci tun da ka taho gida ma ai niyyar ka kamta kullu ai da ka taho ai ka taho ne ka zo kai sallar magariba ka ji karatu kuma yanzu nan da kake zaune ai ka san in mun gama karatu isha'i za mu yi ai niyya ta kullu to me wani Allahumma inni na nawaitu kaza kaza ku gane wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske da ka masu talaffuzi da niyya har ma mutum ya ce wai na yi niyyar sallah zan bi liman sallar azahar farilla na yi niyyar zan yi dawafi guda bakwai mutum fa zai dawafi sai da nawaitu an atufa bil baiti sab'ata ashwatin Allahumma taqabbal minni ya shafa ya ci gaba bid'a ne Allah sa gane amfanin zuwa makaranta aiki kuma ita ba ta da wahala niyya ai malam yanzu ko tashi kai da daddare kana farka daga shimfidarka ka shiga ban ɗakinka kai tsarki ka zo kai alwala me yasa kai wannan alwalar me yasa kai tsarki ba nufin ka ka tafi masallaci ka yi me sallah asuba niyya ta kullu shikenan Allah ya riga ya san cewa tun da ka baro gida ka taho sallah ka zo ka zauna kake jiran liman ai niyyar asuba ta kullu ai kawai in ka zo kabbara halama harama zaka zaka zaka halarto dan kada shagala ta dauka ta dauke ka zaka halarto a zuciyarka cewa yanzu fa asuba zan yi yanzu fa magarba zan kuma a zuciya li taharatil ahdasi kulliha kai ainiya dan kawar da hadasi duka gabaki daya malai ce fa yanwi raf al hadasi mutum zai yi niyya a zuciyarsa zai kawar da hadasi ne kari karami da babba na muku bayani aw taharata lima la yubahu illa biha ko yi niyyar wato yin alwalar da yin wata ibada da bata wato bata inganta sai da alwala ko da ba sallah ba na yi alwala ne dan da yi wata ibadar da bai halatta a yi ta ba in ba na yi alwala ba ku gane waccan niyyar ta yin alwalar sallah wannan kuma ya yi alwalan ne don ya aikata wata ibadar da ba a so a yi ta in ba da alwala ba kamar ya yi niyyar yin karatun ƙura'ani misali ko da yake malamai sun yi sabani da yawa sun ce in za a karanta qur'ani ana so yi alwala wasu suka ce in ka karanta ma baka da alwala ba laifi yayi amma an so dai kai alwala to mu ce kamar dawafi mun fita daga sabani dan annabi ya ce at-tawafu kas-sala dawafi kamar sallah ne illa anna Allah ta'ala abaha fihi al-kalam kawai bambancin tsawafi da sallah Allah ya halatta zance a ciki to mutum ya yi niyyar ya yi alwala don aikata wata ibada da layu babu illa biha bai halatta ba bata halatta ba sai da alwala kamar yin tsawafi kamar taba alkur'ani ma da yawa cikin malamai sun ce kar a taba sai da alwala wasu wasu kuma sun ce a'a tsarkin da ake nufi wato ana nufin wato ba tsarkin alwala ba ne ba mala'iku ne ma ake nufi almutahharu wannan duk wanda yake da sabani mu bashi mu dauki wanda yake babu yin sabani idan mutum yayi alwala yayi wata ibadar da ba a yin ta sai da wanka ko sai da alwala to ba laifi wannan alwalar tasa ta yi alwalar ta yi tun da ai daman ibadar ba a yin ta sai in an yi wanka to sai ya zo ya yi wanka wanka kan ai baban alwala ne ai a shari'a duk wanda ya yi wankan janaba to a cikin wankan janabansa akwai alwala ai na gaya muku shi kari guda biyu ne akwai babban kari akwai ƙaramin kari karin da yake sa a yi wanka babban kari ne janaba maniyi da ya fita a jikin mutum jinin al'ada da mace ta yi wannan babba ne to idan ya zo zai kawar da shi ai dole sai ya wanke gaban alwala gaba daya da haka ita alwala da an zo an yi wanka to ta shiga ta narke tunda mai gidanta ya zo ba sai an kira ta ba yi niyyar wannan wanka ya ɗauke maka niyyar alwala saboda alƙa'idar alhadasu al'asgaru yandariju tahta al-hadath al-akbar karamin kari yana narkewa yana buya yana bata a cikin babban kari daga nan malaman fiqh suka ce mutumin da ya wankan janabansa tas ba sai ya sake alwala ba kawai da wankan janabansa ya zo ya karga mata sallah kai wasu ma cewa suke bid'a ne ma maimaita alwala bayan ka yi wankan janaba to ai da ka zo ka yi wankan janaba ai ka kori komai ai ita alwala wani bangare ne na jiki ake wanke to yanzu ko duk jikin ka wanke kuma da ka zo ka haɗe har da gaban alwala wa bittali ma daga cikin sifar wankan janaba ai akwai karamar alwala a cikinsa akwai wanke gaba sau ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai da haka da mutum ya shiga ya yi wankan janabansa a banɗaki kurin ya zira takalminsa ya zo a yi ƙadika mata sala ba sai ya sake sabuwar alwala ba ba bukata ina fatan kuna ganewa waɗannan wasu abubuwa ne da muna yin su yau da gobe yau da gobe kuma yana da kyau mu fahimce su ƙwarai da gaske to amma yanzu da mutum zai zo abin da za a yi masa wanka sai ya je mai alwala ya yi wanka ake so ka yi sai ka ce a ai baka samu ruwan wanka ba kai bari ka je kai alwala kawai ka zo ka yi a'a shi ita alwala ba ta da ƙarfin da za ta iya ɗaukan nauyin wanka amma abin mamaki taimama tana da ƙarfin da za ta iya ɗaukan nauyin wanka idan ba gane jawabi na ba mutum ne yanzu ana da akwai janaba a jikinsa kuma lokacin sallah asubahi yayi ya zo ya duba bai samu ruwa ba sai ce amma ga ruwan butan nan zai ishe shi alwala sai ce bari yayi alwala a maimakon wankan to alwala ai kawar da hadasi ne karami ba ta da karfin da za ta iya ɗauke nauyin ha wanka daka in ka yi alwala ka zo masallaci kai sallah sallah ka babu saboda wannan ibadar da kai ta alwala ba ta da karfin da za ta iya ɗauke wa alhalin wanka to amma taimama fa ai dama ita ce mama Allah ya baka dama kai komai ma da ita in dai babu ruwa to yanzu lokacin zaka dauki kanka kai baka samu ruwan wanka ba babu wannan ruwan wanka ruwan alwalan ai ba shi shari'a take bukata ba a lokacin me take bukata ruwan da zai ishe ka wanka da haka kenan babu ruwa sai kai me sai kai taimama kun fahimci wannan irin waɗannan bayanai suna da muhimmanci mu gane su kwanan nan ake faɗa ana yaɗa wai wani limami a wani masallaci da ya zo ya kabbara sallah sai ya ja musu hadisi a sallar ya karanta hadisi ya yi ruku'i ya dago har da aka gama abu mamaki duk cikin mamun ba wanda ya faɗaka tsabar jahilci da rafkana da rashin ma sanin ba a ma bibiyar mai liman ɗin yake ba fa ƙur'ani ya karanta ba ya je ya jawo musu inna mal amalu bin ya ce wa inna mali kulli mri'in ma lahu man kanat hijratu ila Allah wa rasuli fa hijratu ila ma la wa rasul ya gama ya kabbara suka ce Allahu akbar aka gama kaga wannan dai akwai rashin ilimi in an ji in ko ba rashin ilimi ba akwai rashin khushu'i a cikin sallar ya ma yi sallar ba ma san meye ba kuma kai sallama yan gaggawa har sun ɗebi takalman sun yi gaba mun sauke nauyi mun tafi kenan Allah ya gyara halin tayyib sai malam ya ce fa'innawa ma tusannu lahu taharatu to idan ya yi niyan yin alwala ya yi alwalar da ibadar sunna ne a yi ta da alwala ba farilla ba an sunnanta wannan ibadar in za a yi ta a yi ta da me da alwala ibadatun tusannu laha tahara yanzu farilla sallar sallar farilla ai dole ne a yi alwala a yi ta da haka a lokacin idan mutum ya zo yin niyya zai yi alwala farilla alwalar sallar farilla ko to wannan kuma sai ya zo ya yi niyyar yin wata ibada da an so idan zai yi ibadar ya yi alwala kamar karatun ƙur'ani yanzu wannan sunna ne duk wanda zai karanta ƙur'ani kamar yadda na gaya muku ɗazu da yawa malamai sun tafi akan sunna ne ya yi alwala in zai karanta ƙur'ani sunna ne kaga ba dole ba kamar kiran sallah sunna ne idan mutum zai kira sallah ya yi alwala to shi kenan sai mutum shi ya ji ina magana ne akan niyya kawai sai ya je ya yi niyya ya yi alwalarsa don ya kira sallah kurin ya tafiya sama ko kuma ya yi alwalarsa a gida a lokacin safiya yana so zai wuridinsa na karatun ƙur'ani sai ya yi alwala don ya karanta musafi sai wani dalili ya sa ya rike wannan alwalar har aka zo za a yi azahar to shin ya halatta ya yi sallar azahar da alwalar da ya yi ta da yin wata ibada da sunna ne a yi ta da alwala kamar kira'ar qur'ani ko kuma kiran sallah ya ce to shi ne abin nan ya ce ba ni shi wanne shaɗu da tsaharar alhadas kula fa yanwi raf alhadasi aw tsaharar ma la yubahu illa biha فإنه ما تسن له طهارة كقراءة أو تجديد مسنونا ناسيا حدثه ارتفع abin da yake nufi anan irtafa alhadas hadasi dai ya tafi da haka ya halatta ya sallah da wannan alwalar ko kuma ya yi niyyar jaddada alwala watakila ya bar wani abu na sunna ne ko kuma abin da yake sunna ne a masa alwala sai ya zo ya jaddada alwalar ya halatta ya je sallar farillarsa da wannan alwala din zai iya yiwa mutum ya manta wani hadasi mantawa ya ya yi alwala sai ya tuna ashe ya manta akwai wani hadasi da ya yi to sai ya zo ya jaddada wannan alwala din to wannan alwalar da ya jaddada tujzihu anil wudu'ul wajib ya isan masa akan alwala na na wajibi sai kuma ya sake cewa wa inna wa ghuslan masnunan ajza an wajibin wanda ya yi niyyar wanka na sunna wanka ne amma na sunna to kuma sai ga wankan wajibi ya kama shi to wannan wankan sunnan ya ɗauke masa wankan farilla idan baka gane ba mutumin da ya niyyar yin wanka sai ya wankan wankan juma'a ana bin sa wanka ne guda biyu ranar juma'a ne akwai janaba a kan shi akwai kuma juma'a da zai kaga ana bin sa wanka biyu da ya zo yin wankan mai kwanye niyyar wankan janabar da ta same shi kafin ya je juma'a kaga dole ne wankan janaba kenan wankan janamin ya zama mai wankan dole to sai bai yi niyyar wankan kawar da janabar ba sai ya yi niyyar yin wankan juma'a kurin sai ya gan shi a masallaci a subhanallah ai akwai janaba a jikina amin kuma ni wankan da ne wankan me ni wankan zo juma'a ne kaga wankan zuwa juma'a sunna ne saboda akwai sabani wasu malamai sun ce wajibi ne wasu sun ce sunna ne to yanzu muna tafiya akan sunna ne to yayi niyyar wanka na sunna kuma ya zo zai aikata farilla to abinda ake dubawa da ya zo wankan nan akwai abin da ya bari ne ai ya cire janabar niyyar ce kawai ta bambanta to irtafa alhadas hadasin babban da karamin duk ya tafi don haka ya halatta ya yi sallarsa ta juma'a da wannan wanka na sunna ba ainihin wato wankan farilla ba au aksu ko kuma ana bin sa wankan sunna ne wankan juma'a ake bin sa da yazo niyya kawai sai ya ce yayi niyyan wankan janaba wannan babu laifi to wannan min babu aula ai ina fata ana fahimta min babu aula mutum ne fa zai tafi gonarsa da keke yake zuwa sai aka kawo masa mota sai ya hau kaga ai wannan masha Allah an ƙara masa gudu kenan ko yawwa وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها ما لا يدد أمام قائدة إذن متن حدثي كري كري يهدى كنسا ديوا دببان كري دكرم كري wanda zai wajabta masa alwala ko kuma ya wajabta masa wanka ma'ana wannan hadasin kamar na tusa ne alwala zai wajabta masa sai kuma ga wani hadasin ya kama shi na wanka kamar ya yi mafarki ya fidda maniyi kaga wannan babban hadasi ne wancan tusa alwala take wajabtar masa wannan kuma wanka take wajabtar masa to da ya zo yin wankan sai ya yi niyyar wankan kawar da ƙaramin hadasi ba wai kamar misalin wankan yin dawafi ko wankan ɗaura ihrami kaga ba wankan dole bane wannan to wannan wankan ya wadatar masa ba sai ya je ya sake wata sabuwar niyya ba in baka gane ba malam abinda nake nufi mutum ne akwai janaba a kansa akwai kuma wanka na juma'a a kansa ko akwai haila a tattare da ita ta yi tsarkaka ga wankan haila ga wankan janaba ga watakila kuma wankan juma'a in baka daɗa ganewa ba wankan zuwa sallar idi ranar sallah yanzu wannan wankokin gaba ɗaya ai kaga matsayinsu ba ɗaya ba kawai sai ka zo ka yi niyya ɗaya ka yi wankan alhali tarkacen abubuwa ne a kanka to ya halatta ka je ka yi ibadarka da wannan wani ya ce to ai mace ce akwai janaba a jikinta kuma ga haila ga janaba ga jikinta ga haila ta zo ta kama ta kuma ba ta yi wanka ba yanzu ta zo niyya nawa za ta yi niyya ɗaya za ta yi ko ta haɗa niyoyin gaba ɗaya daman me niyyar daman ka sa a zuciyarka ne in ma ta yi ƙwaya ɗaya ya kawar Allah sa muna ganewa yanzu iya yiwa mutum ya yi fitsari ya yi bayan gida ya yi tusa abu uku yanzu kowanne a cikin sunan ba yana bukatar alwala ba fitsari bayan gida tusa to idan ka zo yin alwala kawai kayi niyyar kawar da kari ne ko guda ɗaya da niyyar kawar da koran wannan fitsarin ne kai da kayi da ka sake alwala saboda kayan fitsari ina ce tusa kam ta tafi ba labarin ta Allah ya mana akuwa um, haka ma wankan janaba ne akan ka wannan wanka ya isa wa yajibul ityanu biha inda awwali wajibati wajibati taharati duk muna kan niyya ne wajibi ne a zo da niyya lokacin da za a fara farkon tsarki ko alwala niyya inda albida'a kenan ana yin niyya ne wajen farkon farawa ba a so mutum ya fara alwala ba tare da niyya ba kawai kana ta wanke wanke hannunka kana ta wanke kana sai da ka gama har an je an yi ka da kamata sala sai ka tuno kai fa ba fa alwala ma kai ba sai ka ce kai niyya nan malam yace ana fara yin niyya ne a farkon ibada to in alwala ne ya ce wa huwa tasmiyatu shi ne faɗin bismillah mun yi muku bayani a baya cewa manzo Allah ce la wudu aliman lam yadhkur ismallahu alayhi bai da alwala wanda bai ambaci Allah ba kenan ana so in zaka fara alwala to lalle ka ce bismillah bismillah wannan wajibi ne dole in ka iya tunawa baka manta ba in ka manta in ka tuno a tsakiya yayi ko a ƙarshe ma duk yayi amma da gangan mutum yayi alwala bai yi bismillah ba alwalarsa ba ta yi ba wa tusannu inda awwal masnunatiha in wujida qabla wajibin an sunnanta niyya kafin a yi sunnoni an gane ko farkon sunnoni idan har an same su kafin wajibi kamar misalin wanke tafukan hannu guda biyu ga wanda ba daga bacci ya tashi ba mai alwala kenan to ana so lokacin da za ka wanke hannun nan guda biyu to sai ka kulla niyya wasu sabu zikirin hafi jami'a an so mutum ya sabunta istishab sabunta ambato da tuna niyya a cikin dukkan ainihin wato tsarkinka da alwalarka lokacin da kake alwala ka rinka cewa ka rinka ji cewa fa alwala kake yi wa yajibu istisabu hukmuha kuma wajibi ne a sabunta hukuncinta abinda ake nufi a lazimci hukuncin niyya a cikin dukkan tsarkin alwala kada mutum yana cikin yin alwalar ya ce ni na fasa ba ma alwala zan yi ba idan kana tsakiyar alwala ka zo ainihin wato a wanke hannunka zuwa gwiwar hannu sai a ranka ka ce kai ni na fasa ba ma alwala zan yi ba shi kenan ta kare za ka riƙe alwalarka kai ta yin ta har ƙarshe da niyyar alwala amma kana zuwa tsakiya sai ka ji cewa kai bari ma ka tashi ka tafi ka fasa yin alwala ma kai wani guri za ka tafi idan ta yanke to batsala ma sabak abin da ya gabata ya lalace na aikin alwala to in ka dawo da niyyar fa sai ka sako daga farkon alwala wai wacce shi alwalan nan da ake magana malam ce wa sifatul wudu'i to ga alwalan yanzu a aikace yanzu za mu yi ta za mu yi ta a baka amma na ga lokaci ba zai bari mu yi ta aikace ba amma dai bari mu yi ta in kowa ya rike to wani sati sai mu zo mu yi ta a aikace mu gani ni ma in gwada in gani in na yi kuskure ku tunatar da ni saboda abin sai a hankali Allah ya mana afuwa wani bawan Allah ya ce ai ba abun mamaki ga dan adam abin da tun da Allah ya yi shi yake yin sa kuma bai iya shi ba wani har ya mutu bai iya shi ba irin sallah duk mutumin da yake musulmi ya balaga tun da i balaga yake sallah amma abin mamaki akwai wanda ba su iya sallah ba har suke mutuwa yanzu ka ga alwalan nan wallahi malam idan za a jera mutane a ce kowa ya zo ya alwala irin ta annabi za ka sha mamaki ba a yin ta daidai to ni in ji mata ni yasu da faɗa yanzu mutum ya zo sallar da zai yi alwalar ma da za ta ba shi dama ya sallah bai iya ta ba ya ce cewa Allah ne kuma ba abu ne wai mun gada ana yi ba dole sai ka koya a littafi sai an gaya maka gaban nan akwai inda ake wanke su akwai inda ake kaza akwai inda ake kaza da sauransu yanzu an ce a wanke hannu daga kan hannu zuwa gwiwan hannu to daga ina ne daga nan ne za a fara wanke yanzu na yi alwala na yi na kuskure baki na wanke fuskata ko yanzu me a gabana ba wanke hannu ba to daga nan zan fara wankewa zuwa nan ko ku dai daga nan gwiwan hannun tun da ɗazu na riga na wanke wannan ba na wanke wannan sau uku ba da zan fara alwala to mutum yanzu daga nan zai fara sai ya daɗa wanke wannan inda ya wanke sau uku zuwa nan ko ku daga gwiwan hannun zai fara zuwa ƙarshe to nan ma ana kwaba ta gaske ita shari'a cewa ta yi ka wanke hannunka daga daga wuyan daga daga nan hannunka zuwa ina zuwa gwiwan hannunka can ma kuma ta ce daga nan tafin hannunka zuwa nan hannun to shine abin da za mu aikata in Allah ya yarda a karance mu ji me aka ce shafar kan ya ake yi an ce shafar kai wani ya je ya jika tsumma da ruwa sai da ya ji kashar kaf kullum sai ya daga hularsa sai ya dambara sai ya sauke mai da hularsa ya ci gaba da alwalarsa a bansa kuma an ce shafa mala ya ce wasifatul wudu an yanwuya summa yusammiya mutum ya yi niyya sannan ya ce bismillah kun ji ko yanwiya ya yi niyya summa yusammiya sannan ya ce bismillah yanwiya daga nawa yusammiya daga tasmiya saboda an gaya mana sunnonin alwala da farallan alwala kuma an gaya mana duk mutumin da zai yi wani abu sai ya yi niyya alwala aiki ne kuma ba a yin wani aiki na a wajen Allah sai an yi niyya kuma sharadi ne niyya da haka idan babu idan udima shartu udima al-mashrut in dai babu sharadi to al-mashrut ma abinda aka sharɗanta dan shi babu thumma yusammiya sai ya ce bismillah la wudu'a liman lam yadhkur isma Allah alayhi hadisin Ahmad da Tirmidhi da Ibn Majah riwayar Sa'id bin Zaid babu alwala ga duk wanda bai ce bismillah ba astaghfirullah astaghfirullah babu alwala ga duk wanda yazo alwala bai ce bismillah ba zai fara wa yaksilu kaffaihi salasa mun shiga ba kayi niyya kayi bismillah sai kuma mutum ya wanke tafukansa kaji kaf me kaf wannan shine kaf iya wuyan hannun nan wannan shine tafin hannu to nan ake wankewa sau uku kuma ya ce kaffaihi wannan kaf ɗaya wannan ma kaf biyu kaffaihi shine alyadu ana wanke su ne ba da niyya bayan an yi niyya ana wanke su ne ba da tasmiya bayan an yi bismillah sai ka yi niyya ka ce bismillah sannan sai ka fara wankewa ba wai sai ka fara wankewa ka ce bismillah ba ina fatan kuna fahimta to idan idan wannan wankin hannun in daga bacci ka tashi ina maimaita muku in baccin dare ka yi ka tashi to wanke wannan hannayen kaf tafin hannun guda uku guda biyu sau uku to dole ne amma na alwalar azahar la'asar wannan sunan shi mai sunna saboda ai zaka zo wankin farilla zaka hada da shi ثم يتمضمض ويستنشق abu na gaba sai ya kuskura baki sannan ya shaƙa ruwa kuskuren baki shaƙa ruwa na yi bayani satin da ya wuce ka zuba ruwa a bakinka ka karkaɗa shi ka farzar sannan ka ainihin wato shaƙa ka faci ka duba shari'a malam da hikima aka ce ka kuskura baki amma ba a ce ka tofar da ruwan ba saboda ai duk mai hankali in an ce kuskure bakinka in ya kuskure sai an ce tofar ai shi kuskuren baki baya daukan ma'anar kuskuren baki sai an gumtsa an gumtsa an zubar ana cewa kurkurar baki ne in an kada shi an zubar amma kuma sai aka ce in ka shaka sai kuma ka faci ina so ku gane bambancin kuskuren baki ba a ce ka zubar ba saboda daga jin sunan aikin ma bai zai yi a ce wane ya kuskure baki ba daga zubawa ya kada ya kada kwaf ya haɗe ai bai kuskure ba ya sha ruwa kenan to ba shan ruwa aka ce ai ba kuskure baki aka ce ai ɗaya kenan facewa fa a shaƙawa fa in ka sheƙa za ka iya barinsa ka shaƙa ko ya shaƙi hayaƙi ya shaƙi iska ai ya shaƙi ruwa ba dole ne facewa ba to shari'a tana so ka face saboda ana so ka facen dan shakawa daban facewa daban sai aka yi musu suna daban al-istinshaq al-istinsar da haka mutum zai kuskura baki ko zai kurkura baki a bisa lugat garuruka yadda suke faɗa sannan ya shaƙa ruwa na wani zai zo wanke fuskarsa ya wanke fuskarsa ya ce shi bai zai kuskure baki ba ba zai shaƙa ruwa ba to alwalarsa ba ta yi ba kuma ya saba annabi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin alwala bai kuskure baki bai shaka ruwa ba sannan kuma abu na biyu bai wanke fuskarsa gaba ɗaya ba dan cikin bakin shari'a ta bawa cikin baki hukuncin nan an ɓoye shi an bashi sauƙi ne saboda a ɓoye ki da haka ana so an zo alwala sai an wanke ciki sai an wanke cikin hanci ba kenan me za a ce da shi bai wanke fuskarsa gaba ɗaya ba ya bar lam'a kenan almadmada da al'istin sha kuskuren baki da shakarwa duk da hannu ɗaya ake yi da hannun dama ne wanda za mu zo mai aikace ka ɗebo ruwa haka da wannan hannun ko dai hannun hagun ya zuba maka ko ka kan fito a gwangwani ko a kofi ko a babo ko a famfo wannan dai dama 'yan uwa ku gane wannan dama shi ne yake ɗebo ruwa ya zuba a baki kuma shi ne yake sheƙawa hancin kuma abin mamaki da ruwa ɗaya ne rabi a baki rabi a shaƙa in ka ga dama ka zuba mafi yawa a hanci kai ka ga dama in kuma ka sa mafi yawan a baki kaga shi baki kuskure kurkurewa ake kenan yana buƙatar ruwa da yawa shi ko na hanci shaƙawa ake kenan abin da aka ce a shaka dan sama sama ne kenan in kuma ka shaka da yawa duk wanda ya shaki da ruwa da yawa ai ba sai an nemi kai karin bayani ba ya san me zai tarar da shi to duk da hannun dama ke to sai kuma al-istinsar al-istinsar shi kuma bil yadil yusra ake da hannun hagu saboda me suka ce li annahu izalatu aza cire kazanta ne ka'ida a shari'a in za a cire kazanta da hannun hagun ake cire kazanta kaga ka zuba ka sheka sai na hagun ya face ka zuba ka sheka ka tufar na hagun sai ya face ka zuba ka sheka ka furzar sai na hagun sai ya face haka ake faf faf faf zubar faf faf faf zubar dole hannu biyu ne amma malam Allah ya mana afuwa ku ce fa amin da yawan mu idan mun zo alwala kai haka muke faf faf faf faf kaga hakan nan kaga hannun dama nan ka zuba ka sheka ka ka ai ya fi sauki ka zuba ka sheka ka face ka zuba ka sheka ka face to wannan yin ka yi duk wanda ya yi alwala ya zuba ya sheka ya face da hannun dama yi kuskure da ka in wani ya zage ka ce tashi da Allah ko alwala baka iya ba to ba laifi yayi ba lalle baka iya ba sannan wanke hannun nan shi ma za mu zo ba wai haka ake a wanke guda ɗaya haka ka ta wanke ɗaya ka ta wanke ɗaya sai kayi guda uku na ga wani yana yin haka sannan sai ya dawo ya wannan ya wannan a'a haɗa su ake a wanke ɗaya kenan ka haɗa su ka wanke tare kowanne cuɗa ɗaya ya fi daɗin wankewa kowa ya taimaki ɗaya ka wanke to haka ake sai kayi sau uku Allah sa kuna gane wa yafsiru wajhahu min manabiti sha'arin ra'asi ila man hadara min al-lihiyatayn wa ziqni tulan to yanzu za a mana bayanin wankin fuska mutum zai wanke fuskar sa tun daga matsalar gashi matsalar gashi da aka saba ina ne inda aka matsalar gashi da aka saba iya nan goshi kenan shine inda aka saba galiban mutane goshin su ba gashi amma gashi yana farawa ne daga daga nan saman goshi shine al-mu'tadu banda mai kora banda mai sanko ba a magana mai kora da mai sanko mai kora da mai sanko kaga gashinsa shi yana fitowa wani lokacin kaga rabi babu saboda kora gashin ya cinye ciwon ko kurajen sannan mai sanko kuma za ga shi daga ƙiya ma yake fara gashinsa yake fara ba ni sunan shi fidda gashinsa da haka wanda yake da wannan larura to ba za a ce fuskarsa tana farawa daga nan ba yanzu mai sanko ai kansa za ka ga gashinsa daga tsakiyar kai yake fara to shari'a ba ta ce in ka zo alwala faɗin fuskarka ya ƙaru ya kai haccan ba kar wani ya je ce a tun da ba gashi bari in faro daga nan in yanko shi in yau ƙasa a'a al-mu'tad min madabiti sha'arin rasi al-mu'tad daga matsalar gashi inda aka saba so kai mai larura ne kai mai matsala ne amma afuwa ka wanke daga nan gurin kuma Allah bai zai tambaye ka ba idan baka wanke can ba saboda shi ma akwai aikin sa yana zuwa nan gaba kun gane wannan yawwa har ila man hadara min al-lihiyatayn abin da ya gangaro na ainihin wato lahyaini na wannan lahyaini wannan muƙamuƙin guda biyu haduwa suke yayi nan da nan haka wannan kashin da ya sauko ya haka na saje din nan ba yana gangarowa ya haɗe a nan ba to gemunka abin da ya sauka ƙasa duka wazzikinu da wannan me sunan wannan gemu muke cewa haɓa shine zikinu to in ka zo yanzu ana mana bayanin faɗin fuska ne saboda yaron da bai da gemu ya sani har wani ya zo alwala saboda bai rige mu kawai ya wanke iya nan haka iya bakin to nan haɓar ita ma tana ciki haɓa tana cikin fuska tulan daga sama zuwa ƙasa shine tsawo kenan yanzu idan mun gane bayanin malam tsawon fuska daga matsalar gashi nan har zuwa inda gemu ya sauka idan gemun nan yana da tsawo ya sauka ya kai har cibiya duk a matsayin fuska ne don shi ai ana hango shi ko dai ka tsatsefe shi ko ka wanke shi kun bance ni jayyid wa min al-uzuni ila al-uzuni ardan daga kunne zuwa kunne a fadi wannan height shine tulan height ardan kuma length daga kunne zuwa kunne kaga kaga fuska ba iya nan bane hannan din nan nan farkon kunne wannan dan gutsurin gutsurin wannan dan kashin nan mai laushin nan daga nan zuwa nan min al-udhuni ila al-udhuni kenan duk wanda izo alwala ibar nan gurin gefen kunnen sananan bai wanke shi ba ruwa bai taba nan ba to ya bar lam'a iyayenmu da kakanni suka ce duk wanda ya bar lam'a wani ya ganin maka ya tunatar da kai ya ce kai ka bar lam'a to ya kamata ka bashi yarinya budurwa lafiyayya ka ce ga ta an baka je ka aura saboda a nuna mana muhimmancin wato kulawa da lam'a kenan wannan yana nuna mana ashe fuska faɗinta a haka ne kun gani ba wai a haka ba daga kunne zuwa kunne kuma wannan yana nuna mana ashe kunnuwa ba sa cikin fuska tunda ai ƙarshen kunne ta nan dama ƙarshen kunne ta nan tagun shine faɗin fuska kenan kuskure ne ko mutum ya zo alwala za ga wasu alwala yana yi har haka har da kunnuwa yake haɗawa yana har haɗawa duk yana cikin kurakuran da ake ka zo kana wankewa ka haɗa har da kunne a'a kunne ai za a zo kansa shi shafa ake masa ba wanki ake masa ba da haka duk wanda izo alwala ya hada da kunnensa ya yi kuskure ya yi bid'a ya zo da ƙari addini min al'uduni ila al'uduni arzan wa ma fihi min sha'arin khafifin da kuma abin da ke ciki na gemu mai sauki ba mai kauri ba wa zahiril kasifa ma'amastar sala minhu da wanda ya fito fili mai kauri har ma'amastar sala har wanda ya yi tsawo duk iya ciki sai an wanke shi kenan wannan yana nuna mana ana gama kuskuren baki da shaka ruwa fuska ake yi malam ya mana maganar alwashu mata sulbin muwajaha ne ya mana magana tsawon fuska daga sama zuwa ƙasa ya mana maganar faɗin fuska daga hagun zuwa ainihin wato dama kuma yanzu a karatun nan mun gane cewa saje yana cikin fuska duk mai saje in ya zo alwala kuskure ne ya wanke gefen sajensa bai hada da sajen nan ba tunda an ce mana minal uduni ilal uduni ardar kamar yadda kuskure ne mai gemu ya zo alwala ya tsallake gemunsa bai tsefe ba bai wanke ba ai yayi laifi to haka mai saje ma dole sai ya hada haka dole sai ruwa ya gama tulan wa ardan shine fuska da ake so mutum ya wanke idan mutum yana da gemu mai tarin yawa wanda wannan gemun ya kai ga ya rufe masa haɓarsa to sai an wanke zahirin gemun shi yasa malai ce wa zahiril kasifi zahirin gemu wajensa mai yawa ne to za a wanke wajensa ta wajensa a ga an wanke inda kore-kore da datti da ci to cikin gemun fitun da yana da duhu tunda an ce zahiri bayan shi a wanke bayan shi cikin fa to mustahabbi ne a tsatsefe cikinsa mai duhu ake ne kaɗan shigar da hannun ka tsatsefe gemu mai duhu wanda bai da shi mai duhu kuma dan kadan kawai daman da ya sa hannunsa ai zai bi da ruwa ne kawai gaba daya summa yadayhi mal mirfaqaini sannan mutum zai wanke hannayensa in ya gama sai ya wanke hannayensa zuwa gwiwan hannu yadayhi Allah ya ce wa idiyakum ila al marafiqi suratul maida ila al marafiqi ay ma'al marafiqi wannan gwiwan hannun shine mirfaq guda biyun su ne mirfaƙaini wannan kullutun wannan to ilal mirfaƙaini ba wai in an zo alwala ba wai iya iya nan iya wannan kullutun iya nan tsinin nan kawai mutum ya zo wanke hannunsa ya zo iya nan ba a'a ila din ma'ani kenan sai ya shigo hannun kun ga akwai bambanci ga wanda ya zo alwala i wanke iya nan iya nan ilal mirfaƙaini ya tsaya iya nan in ka miƙe hannun haka to akwai saura to idan ka zo ya za ka yi za ka ɗan kwanto da shi shi ne ma'a iladin tana ɗaukan ma'anar mai ma'a wa aidiyakum ilal marafiki ai wa aidiyakum ma'al marafiki ma'a sai sun shiga ciki kar ka zo kai ta alwala kana barin lam a shekaru aru aru duk wanda izo alwala bai shigar da gwiwar hannun gaba ɗaya ba to ya bar lamba fa alwalarsa bai wanke gabar ta farilla a dole da aka ce dole ya wanke ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yayi kamar yadda riwaya ta zo imamu dara kudini ya roto hadisi sahihi cewa manzo Allah idan ya zo alwala a daral ma'a ko a marral ma'a yana biyar da ruwa har zuwa ya shigar da gwiwan hannunsa kenan gaya din a shigar da gwiwar kullutun ya shiga ya wuce gaba ke daya ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة sannan mutum ya shafi kansa gaba daya kaji mala ya ce duka kan to kaga kuskure ne masu yin alwala mutum ya zo ya dan taho da ruwansa ya rike hularsa guda daya haka kaga mutum ya haka yana rike haka ana hira ya shafa ya haka ya koma kulla ra'asihi duka kan daka in ma da hannu ɗaya za ka yi wanda bai kamata ka yi da hannu ɗaya ba da hannu biyu ake yi to ka tabbatar ka shafa kan dukansa gaba daya zai mana bayanin yaya ake shafar kan idan mutum ya gama zai shafa jama'a shafa fa ba wanki ba ne kar wani ya je ya ɗebi ruwa ya ta zabgawa a kansa ka fa wuce gona da iri shafa aka ce da wanki da shafa ba iri ɗaya ba ne to kuma da aka ce a shafa ana nufin imraru alyadi ala ra'si mablulatan bil ma'i at-tuhur ka shafa kanka da hannunka mai jike da ruwa mablula ba shafa ba ruwa ba in mutum ya shafa ba ruwa bai yi ba da ka dole sai ya ɗebo da ruwa a hannunsa da jika kenan da wani zai zo ya shafa kansa haka ya je ya dawo ba tare da ya jike hannun ba to alwalar ba ta yi ba don manzo Allah ba haka yi ba sannan kuma malamai suka ce bai halatta a shafi rabin kai ko kwatar kai ko ɓangaren kai guda ɗaya ba saboda ƙur'ani ya ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawukanku gaba ɗaya idan aka ce ar-ra'su anan kai ya ummu jami'ar ra'as duk kai ake nufi gaba ɗaya da wani zai shafe wani bangare ya bar wani bangare malamai suka ce alwalarsa ba ta yi ba yace ma'al uzunaini marratan wahida tare da kunnuwa guda biyu yi ɗaya to ya ake shafan kan yanda ake shafan kan kamar yadda malamai suke bayani shine daman ka taho da hannunka ka gama wanke hannunka akwai jikan ruwa a hannunka akwai jika wannan balal ɗin to shine za ka ɗauko haka wannan yatsar wannan babbar yatsa za ka sa ta a nan me sunan nan da na tambaya satin da ya wuce kun kasa gaya mana eh an kwa nan gurin jama'a ba gashi na taba ba ina hausa me sunan nan mukamiki ko to daga nan mukamikin wannan babbar yatsa ka ganta ina muku sifar shafan kan ne da shari'a ta ce ai to da wannan yatsa manuniya da wannan sai ka hada su kaga haka kaga haka wannan shine gejin fara shafar kai wannan manuniya da wannan sai ka haɗe su haka wannan babbar yatsa da wannan babbar yatsa ka ajiye su a nan gurin to su kuma sauran sai ka kokarin haɗe su in kai haka sai ka tafi da shi a haka kana ja kana ja bada abin muqaddami ra'asi kenan ila qafahu sai da ka je keya kafa ƙarshen gashin kar ka manta gashi aka ce ka shafa da haka idan ka zo kuma kar ka sauke shi sai ka sake dawo da shi ka gani ka fara da nan ka dawo da shi haka wannan yatsar manuniya guda biyu ita za ta haɗu da ɗar uwarta wannan babban yatsa ba kamar yadda wasu suke yi sai su zurma babban yatsansa a cikin nan ba a wajen kunnen za ka sashi saboda ai akwai aikin akwai aikin shafar me akwai aikin shafar kunne yana zuwa to in mun zo shafar kunnin shi kuma za mu faɗi wani yatsa ake sawa a cikin kunnen da haka wannan babban yatsa da wannan babban yatsa ga ta a nan gurin sannan sai ka ɗauki wannan manuniya da manuniya yar uwarta kaga ta ka ɗau geji kenan daga goshi sai ka tafi da shi a haka ka shafa to sai kuma mai hannun da yana kai babban yatsan tana nan inda ka ajiye sai kuma ka dawo da shi haka to ka yi shafar kai marratan wahida Allah sa haka muke yi wannan shine abin da malamai suka faɗa kuma haka yake a rubuce a cikin littattafai ma'al uzunaini tare da kunnuwa to lokaci ya riga ya kure sai bayanin shafar kunne insha Allah sati mai zuwa sai mu karasa har mu kammala alwalar daga nan sai mu yi ta aikace za mu zo da ruwa da roba sai mu yi ta aikace insha Allah ta'ala mu jarraba mu ga Allah ya kubutar da mu wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh